to wannan turare wanda yake mai yin tambari mai yin alama shine khaluk a har hada turare da za'afara ne da wasu nau'ukan turare sai mutum ya sa ko ga jikinsa ko ga suturarsa ta yadda in ya iya sa ana ganin alamarsa duk turaren da ke nuna alama haramun ne ga namiji ya sanya shi kun ji wannan da yawa kuma gashi na ana safiri ne turaren da a'a to suwa an ka halatta musu sa turare mai nuna alama mata amma namiji haram ne gare shi yanzu kun fahimci kaluk don haka in za ka sayin turare ka sai turaren da in ka fesa ga jikinka bai wata alama yan kun ga nasa turare kuma ga tafarin riga ce kun ga alama to turaren da ya halatta ga maza kenan wanda bai nuna alama duk turaren da kake sawa ga suturarka a ga janai baya halatta namiji sai ka sai dai ka sai matarka to duk wanda ya sa irin wannan turare to mala'ikun rahama ba su zuwa kusa gare shi ba su kusantarsa magana ta yi girma ko ba ta yi ba to shi ne ya ce wal mutadammihu da mutumin da ya cuɗanya bil khalluk da nau'in turare zafarani wanda an ka garwaya da wasu nau'ukan turare shine khalluk wal junubu da mai janaba illa an ya tawadda sai dai in yayi alwala kaga mai janaba shi ma wanda ya ƙiyan wanka mala'ikun rahama ba su kusantar su kyamatar su suka kyamatar su suke yi kun fahimta sai dai shi mai janaba yana da maganganu menene maganganunsa ba da zaran kakkamu da janaba shikenan mala'iku sai su kaurace ma ba a'a wanda ake nufi mai janaba mutumin da in janaba ta kan mai ba ruwa ne da wankan janaba ba akwai irin su ba kila ko don jahilci ko rashin damuwa da addini sakaci da addini ko kuma saboda bokaye ya zo inda wani boka ya ce to bukata za ta biya amma sharaɗi guda kada ka sake wankan janaba akwai yana cikin sharaɗin da boka yake azama masu zuwa inda suke ko ko ce kakka sake sallar subahin ko kada ka sake ɗahara da dai sauran abubuwan dai da suke aza su to su a shi ne mai janaban da ake amma kawai don janaba ta kan ma yanzu to mala'iku ba za su kyamace ka ba dan lokacin da za ka ɗauka ka tafi ka yi wanka kun fahimta min nuna mana haka saboda hadisan da an ka samu ingantattu cikin sahihul bukhari da abu da sauran littattafai da nasa'i da sauransu misali kamar hadisan abu huraira imam al-bukhari ya kawo cikin kitabul muslim abu huraira ya ce wata rana ina tafiya cikin bisa hanya cikin garin madina sai na haɗu da manzon allah sallallahu alaihi sallama sai na yi ƙoƙari ni sulale ban yadda mun ka haɗu da annai sai na sulale jikina sai na gudu na koma gida an ka jima da ni tafi gida ashe lokacin na abu huraira yana da janaba kun fahimta da ni zo gida ni sauri ni yi wanka sai na koma wurin manzon Allah sai manzon Allah ce min na gane ka dazu amma na kasa ina ka tafi yace manzon Allah lokacin da na haɗu da kai ina da janaba ina kyamatar in haɗu da kai bani da tsalki mi manzon Allah ce mishi sai ya ce subhanallah innal mu'mina la yanjus ai mu'mini bai najastuwa ashe kenan don mu'mini yana dauke da janaba ba shi ya nuna ya zan najasa ba wanda shi ya ɗauki da yawan malamanmu na fiƙihu sai sun ka gina wasu hukunce-hukunce a kansa cewa mutum in yana da janaba to jikinsa baya da tsarki sun ka ce don haka baya halatta ya shiga masallaci baya halatta ya taɓa ƙur'ani baya halatta ya karanta ƙur'ani sai dai aya guda ko biyu don neman tsari da sauran abubuwa to sun gina wa'annan hukunce-hukuncin ne akan asasi wanda yake mai rauni menene asasin da sun ka gina hukuncin cewa jikin mai janaba na jasa ne to kun ga hadisi cikin bukhari hadisi abu huraira manzo abu huraira ce na kyamaci in hadu da kai ya rasulullahi bani da tsalki sai manzo Allah ya ce subhanallahi innal mu'mina la yanjisu ai mu'mini bai najastuwa kenan ashe mu'mini don yana dauke da janaba doka don janaba ta kama ka wannan ba shi ya nuna kai najasa bane duk halin da mu'mini ya shiga jama'a bai zama najasa inda yana da imani kun fahimci wannan sannan akwai hadisin abu huraira shi kuma hadisin na na aisha shi kuma muttafaqun alaihi ne wata rana manzo Allah ya umarci aisha akwai ishin fida karama carpet annabi ya ce aisha ta shiga cikin masallaci ta dauko mai ita sai ta ce manzo Allah haila nake yi yace inna haida take laysat bi yadiki ai halaki ba ga hannunki take ba aisha ta shigo masallaci ta dauki shafida ta fita amma malamai saboda sun ɗauki jikin in mace tana haila sun ɗauka jikinta najastacce ne don haka ba ta shiga masallaci ba ta ba qur'ani ba ta kaza ba ta kaza duk wannan duk ba daidai suke ba hakan ga akwai wani hadisi na Aisha shi ma hadisi ne sahihi Aisha ta ce da yawa manzon Allah in yana kwana ɗaki na in ya tashi zai sallar dare sai in kwanta in gitta gefen kiblar manzon Allah kun fahimta ko kuma in kwanta kusa ga manzo Allah bisa shimfiɗa guda shimfiɗar da yake sallah ita ma Aisha nan take kwance kuma tana da janaba tana da haila da yawa in ya zo in ya zo sujuda tufafinsa suna taɓa jikinta kaga inda jikinta ne su tufafi ne su taɓa najasa don haka mace don tana haila jama'a jikinta ba najasa bane sai ku ce to wankan me an kace su yi ta'abbudan kawai wanka ne na ibada Allah shar'anta yanzu misali karfe nawa muke sallar az-zuhr kafin bazara karfe 1 ko to a ce 1 saura kwata sai ka cika bokita da ruwa ka dauki sabulu da soso ka shiga kai yi wanka da sabulu da soso akwai sauran kazamta ga jikinka in ka fito an kai kiran sallah wankan nan ya isa ko sai kai alwala in dai ba kai in dai ba wankan nan tare da alwala yake ba kamar wankan ibada ne in wankan jin sanyi ne kawai ya isa ma ko sai kai alwala ra'ar ashe kenan alwala ba an shar'anta don kazantar jiki ba an shar'anta ta ne ta'abbudan to haka wankan janaba da wankan haila Allah ya shar'anta su ne ta'abbudan ina fatar kun fahimta to sai ya ce rawahu abu dawud imam abu dawud ya rawaito wannan hadisin an al-hasan ibn abi al-hasan daga hasan dan abu al-hasan wane ne hasan ibn abi al-hasan hasan al-basri ɗaya da cikin kibarut tabi'ina an ammarin shi kuma hasan al-basri ya karɓi wannan hadisin daga ammar ibn yasir sai hafizul munzir ya ce wallam yasma minu amma hasan al-basri bai ji magana daga ammar ibn yasir ba wata sabuwa ya nuna hadisin menene kenan ya nuna akwai inqita'i tsakanin hasan al-basri da ammar ibn yasir kaga wannan hadisi ya zan hadisin munqati'un hadisi munqati kuma mai sunansa da ifi madalla to sai in kun ka diba can ga ta'alika ya ce hasanul lagairihi duk da isharar da imamu munziri ya game da raunin hadisin ya ce ya an karɓo shi daga hasan wallam yasma'a minhu shi ko hasan ya karɓo daga ammar amma hasan bai ji magana daga ammar ba kuma haka yake bai ji magana kaga akwai yin kita'i to amma sai an ka ce hasanun ne lagairihi don me don ya nuna maka ashe tabbas wannan in kita'in haka yake hadisin da ifi ne amma akwai wani wanda ke wa wannan shaida wadda ma'anarsa guda to a kansa an ka hassana shi sai an ka ce mai hassanin lagairi kun fahimce ni na daɗe da muku bayani da duk kun ka ji hadisi an ce sahihun lagairi ko hasanun lagairi wannan ishara ce cewa shi hadisin ga ainihin karan kansa yana da illa amma akwai wani irinsa wanda ke yi masa shaida kun fahimta ko ko ya samu mutaba'a ko ya zan she da gare ko ya zan mutabi'ul ga wannan da'ifin to sai a hassana shi ko a sahaha shi amma maimakon a ce mai hasanun ko a ce mai sahihun alal idlaqi sai a ce hasanun lagairihi ko sahihun lagairi ba mai wannan bayanin ba yace warawahu kuma shi dai Abu Dawud ba shi yace ruwaito wancan barawahu Abu Dawuda Abu Dawud ya ruwaito shi warawahu huwa shi abu dawud ya ruwaito shi wa gairu da waninsa an ata al-khurasani daga atawa al-khurasani an ya ibn ya amr daga yahya dan ya amr an ammarin daga ammar ibn yasir qala ammar ya ce qadimtu ala ahli laylan wata rana na dawo inda iyalai na cikin dare nayi tafiya sai ni dawo gida da daddare inda iyali wa qad tashaqqa ya daya ko da ni dawo hannuwana sun tsatsage hannuwa na biyu sun tsatsage me suke sa hannuwa tsatsagewa eh hunturu ma da lafaso tsatsagewa ba hannu na tsatsagewa lokacin hunturu ga lokacin sanyi in baka shafa mai hannuwa tsatsage kawo su tsatsage to wannan faso ana kira ne shiquk kaga wasu hagga hannu suna yi shine yace to ko da ni dawo gida saboda tafiyar kila babu man shafi kusa can inda ni tafi don haka hannuwa na sun tsatsage fa khallaquni bi za'faran sai iyalan gidana iyalina sai sun ka shafa mini turaren za'farani dama shine khaluq turaren za'farani yana shi yana da kala ko za'farani jani jawo da kasa shi ne yan tambari ne duk turaren da in kasa zai yi ma tambari ga jiki ko ga sutura shine khaluq kun fahimta sai ya ce to ganin irin yadda hannuwa na fasu ya kama shi sun tsatsage fa khallaquni bi za'faran sai iyalan gidana sun ka shafa min turaren za'faran ashe za'farani kuma yana maganin faso kun fahimta faga dauta ala rasulillahi sai ni yi sammako inda manzon Allah da safiya ta waye sai ni tafi inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai samu inda ka zauna fasallamtu alayhi sai ni wa annabi sallama fallam ya rudda alayhi salama annabi bai mai min sallama ba kun fahimta da ni zo ni wa annabi sallama sai annabi ya karba na sallama subhanallahi ko walam yurahibbi kuma annabi bai yi maraba da ni bai yi maraba ba da ni annabi yana ɗabi'a inda duk sahabinsa yayi tafiya unguwa in yadda maraba lale maraba lale to ni mai sallama bai karba min sallama ba kun bai min maraba da ya saba mana ba kaga ya nuna akwai wani lafi da na aikata kenan wa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce izhab tafi fagasil anka hada ce ka wanke turaren nan gare ka ka ji laifin don kusan duk turaren da adda kala duk turaren da ke yin kala ko ga jikin mutum ko ga sutura sa to laifi ne dan namiji ya sai sai dai mata kun fahimta sai annabi ya ce izhab fagasil anka hada tafi ka wanke turaren nan gare ka fagasaltuhu sai amma da yace sai ku tafi na wanke turaren thumma ji'tu sannan nazo fa sallamtu alayhi ne mai sallama farar da alayya lokacin nan annabi ya mai min sallama ashe dama shine laifin warahaba bi kuma yayi maraba da ni wa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace innal mala'ikata lalle mala'iku la tahduru janazatal kafiri ba su halarta gawa kafiri shine jana'izar kafiri kafiri ana mai sallar gawa ashe kenan ba sallar jana'iza ake nufi ba gawa tai kamar jifatul kafir can daga waccan riwaya sai manzo Allah ya ce min innal mala'ikata lalle mala'iku la tahadduru janazatul kafir ba su halarta gawa kafiri bi khairin da alkhairi dama waɗanne irin mala'iku ke zuwa da alkhairi mala'ikun rahama amma na azaba suna zuwa da alkhairi sai zai su su zo da azaba to sai ya ce mala'iku ba su halartar gawa kafiri da alkhairi kenan mala'ikun rahama ba su halartar gawa kafiri walal mutadammihu bi za'faran hakan ga mala'ikun rahama ba su halartar mutadammihu mutadammiha bi za'faranin duk wanda ya cuɗanya da turarin za'farani shine khaluk turare wanda in kasa shi ana ganin ala shayi ne ga jikinka ko ga suturarka to duk wanda namijin da ya sa turaren da ake ganin shayin su ga jikinsa ko ga suturarsa mala'ikun rama ba su halartar sa walal junuba hakan ga mala'ikun rama ba su halartar mai janaba wani mai janaba ba wanda janaba ta kama yanzu kafin a jima ya ce wanka ba a mutumin da bai damu da wankan janaba ba shi da ma al'adar ta ce ba ruwa da janaba haka yake zaman sa kun fahimta to duk mutumin da ya mai da zama da janaba al'ada mala'ikun rahama ba su halartarsa amma yawan janaba ta kama ka kila cikin dare baka son ka yi wanka sai gari ya waye wannan bai hana mala'ikun rahama su zauna tare da kai don me saboda hadisi ya tabbata hadisan aisha an ka tambayi aisha ga ya halatta mai janaba ya yi kwana tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kana kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yanamu wa huwa junub wa huwa junubun min gaira an yamassa ma'an manzon Allah ya zan yana yin bacci yana mai janaba ba tare da ya taba ruwa ba sai ba tare da yayi wanka ba janaba na ka manzon Allah cikin dare yayi baccin sa manzon Allah ba zai yi wanka ba sai gari ya waye lokacin sallar asuba yayi wanka sannan ya fita sallar asuba ya halatta don haka ashe kenan ba zama da sannan hadisin can na Abu Huraira yace yana yawo cikin garin Madina da janaba ya haɗu da manzon Allah kaga annabi mai faɗa Abu ya zaka zauna da janaba kun fahimta kaga annabi mai faɗa ba me ya gyara mishi ce wanda ya na kyamaci annabi in haɗu da kai bani da tsalki sai annabi ce subhanallahi innal mu'mina la yanjisu ai mu'mini bai najastuwa ashe don janaba ta kama mu'mini duk ba shi ya nuna ya najasta ba kun fahimta da sauran dai hadisai ga hadisai nan cikin ga hadisi nan cikin muwadda ta Imam Malik Annabi sayyidina Umar dan Khattabi ya zo an daidaita sahu an yi kama an daidaita sahu ya juya ya kabbara sai tuna yana janaba kai ba ma tunowa ya ba sai da an kai sallah har an ka kare an kai sallah har an kare sallah sannan ya tuna yana janaba ko ya ga janaba ga suturarsa yadda ya wanke janaba ya yi wanka ya zo ya ranka sallah bai umarci mutane kaga ashe suna zannawa da janaba for some time shi yasa an ka ce da janaba ta kan ma kai sauri ka ce kai wanka wannan ba dole bane kun fahimta ba dole bane gaggawan wanka na janaba ko na haila ko na ba dole bane sabanin abin da mai ta'alimul muta'allim yace cikin abubuwan da ke kawo talauci yace zama da janaba wannan faɗi ne kawai yayi sai ko in yana nufin irin waɗannan da annabi ya ce mala'iku rawa ba su kusanta wanne ne mutumin da bai damu da wankan janaba ba shi ya zama mishi al'ada bai wankan janaba hiddin to wannan yan an shi ba talauci ba komi har wuta yana iya kai shi yana fatar kun fahimta Allah ya shirya da mu qala ya ce waru khisa an yi rangwame lil junubi ga mai janaba idan nama idan zai yi bacci janaba ta kamma baka son ka yi wanka cikin dare sai da jijjifi shi ne ya ce an yi rangwame ga mai janaba in zai yi bacci au akalla ko yana son ya ci abinci au shariba ko ya sha abin sha an yi mai rukusa an yi tawadda shi alwallah kaga in janaba ta kamma me ya kamata kai in baka son kai wanka sai kai alwallah ka kawai ashe mai janaba kuma yana alwallah sai kai alwallah kai kwancin ka to irin wannan alwallah ita ce giwa da bacci mai nauyi da hadasi duka ba su karya ta amma ita ko in ka falka ko sallar nafila ba ta yi giwar alwallah kenan kun fahimta ka gani mai janaba in yana son ya yi bacci sai ya yi alwallah sai ya kwanci ne in jijjifi sai ka yi wanka sai ka tafi masallaci amma ita ma alwallah alwallah ga mai janaba dole ce ita ma ba dole ba duk alal istihbab akan mustahabbanci in kai yi kwancin ka Aisha ta ce da yawa janaba ke kama manzon Allah yayi baccin sa ba tare da ya taba ruwa ba kenan bai yi wanka ba bai yi arwallan ba shi ya halatta shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya zo an yi ikama ya daidaita sahu ya juya ya kabarta sallah hadisi yana cikin bukhari sai ya tuna yana da janaba sai ya yi musu ishara da hannu su jira shi sun ka jira shi haka nan tsaye yadda ya yi wanka ya fito ruwan wanka na daga kansa da zuwa sai ya yi ikama an kabarta sallah ashe ya nuna kenan manzon Allah ba da janaba ta kama shi sa'ata idan yake zuwa ya wanka ba ashe zama da janaba jama'a bai sa talauci eh ya yi kabbara eh an yi ikama ai kaga da yadda ba a sake wata ikama ba to Allah shiryar da mu to shine yace wa rukhsa lil junubi an yi rukusa ga mai janaba idan nama idan zai yi bacci au akala ko zai ci abinci au shariba ko zai sha abin sha an yi tawadda an yi mai rukusa ya alwala ce kawai sai ya ci abinci ne ko ya sha abin sha ko ya yi baccin sa in an jima in ya taya sai ya wanka وقال الحافظ رحمه الله حافظ المنذري الله شي mai rahama ya ce almurad bil malaikati huna abin nufi da malaiku nan ina an kamace malaiku inda yace innal malaikata la tahdur janazatal kafir wadanne irin malaiku ake nufi humul ladina yanziluna bir rahama sune wadanda ke saukowa da rahama wal baraka da albarka malaikun rahama kenan kun fahimta dunal hafaza banda malaiku matsara ba muna da matsara ba masu tsaron mu wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya lamuna ma taf'aluna to banda su fa innahum sukan mala'ikun da ke tsaron mu la yufariquna ba su rabuwa da dan adam ala halin min al ahwali akan kowane hali ana nufin mala'ikun rahama masu zuwa da abubuwa na rahama da albarka to su an ba su kusantar mutum matukan baya wankan janaba ba su kusantar gawa kafiri ba su kusantar duk mutumin da ya sa turaren da ya yi mai alama ga jikinsa ko ga suturarsa sun makila sannan an ka ce ha za fi haƙƙi kulli man akhara al-ghusla wannan ya tabbata ga haƙƙin duk wanda ya jinkirta wanka ligair uzurin ba tare da wani uzuri ba wani uzurin hakan ga da wanda ya jinkirta wanka saboda wani uzuri idza amkana huludu in yana yiwa ya alwala fa lam yatawadda mai ƙi alwala haka wasu na ce wakila kuma an ce huwa alladhi yu'akhiru wane mai janaba ne mala'ikun rahama ba su kusanta shine wanda ke jinkirta wanka ta hawunan saboda wulakantarwa kaga wanda ba yin wankan gaba dai wa kasalan da kuma kasala kaga ba irin ka jinkirta zuwa a jima'in lokacin sallah ya kace kai wankan ba ba irin da ake nufi ba wanda ke kin yin wankan saboda wulakantarwa wa yattakhidhu zalika adatan kuma ya rike wannan matsayin al'ada al'adar sace shi ko janaba ta kama shi ba ruwansa da yin wanka to irin irin su sune mala'ikun rahama ba su kusanta ina fatar kun fahimta wallahu a'lam sai hadisi na gaba wa an ali ibn abi talib radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce la tadkhulu al malaikatu baytan malaikun rahama ba su shiga kowane irin gida fihi suratu wanda adda hoto cikin gidan ina muka tashi ba mu karanta wannan hadisin ba duk gidan da adda hoto wani irin hoto wo sun kace mutum mutumi mutum mutumin wa kai ba wani mutum mutumi hoto kowane iri Aisha manzo Allah ya yi tafiya sallallahu alaihi wasallama Aisha ta samu labule mai hoton tsuntsu hoton tsuntsu da aga labule labule ba zane bane hoton tsuntsu da aga shi yana da inuwa bai da inuwa ko to sai Aisha ta samu labule mai hoton tsuntsu ta yi labule da shi labulen ɗaki annabi na zowa sai ya nuna ɓacin rai ya shiga cikin ɗakin ta ce ina tuba daga hushin Allah ina roƙon Allah tsari daga hushin Allah da na manzonsa sai manzon Allah ya ce Aisha mai haɗa ki da wannan labule mai hoton tsuntsu ya ce ai mafi tsananin azaba mutane waɗanda za shan azaba gobe kyan su ne masu yin koyi da halittar Allah hoton tsuntsu da aga labule amma sai ku ji malamai suna tawili a mutum mutumi wato gumaka kenan wasu ya sai in yana da inuwa don Allah tsuntsun da aga labulin Aisha yana da inuwa don haka hoto kowane iri ina irin enlargement din nan da kuke sawa ka gama digiri a yi muku convocation ka sa academic gown academic gown rigar coci ce dan musulmi sa academic gown rigar coci ce kadiba nan cikin ta za a ga kowane coci ne an ka dauko haya gare su ita za a ba ka sa ka zo ka dauki hoto ka kawo gidanka ka zan kirista ga hoto amma don haka da hotannin da an nan enlargement kunsa ga falo da na album duka a kone ba su da kyau sai dai hoto na lalura kamar mene kamar passport hard body za kana hajji dole sai ka kawo hard body domin ga passport international passport sai an sa hoto sauran takardu duka form forms din da ake cikawa ma'aikata sai an sa hoto kun fahimta da waɗanda ake nan da waɗanda ake bayarwa can kaga wannan na lalura ne kana son ka tafi makaranta ka gama sakandare ka yi jam kana son ka tafi university ai ga fam dole sai ka sa hoto ka gama makaranta kana so a ɗauke ka aiki fam na CST sai ka sa hoto irin waɗannan dai su ne na lalura amma ordinarily haka ka yi hoto kawai ka kawo saboda fashion to manzon Allah ya ce baya da kyau duk gidan da adda hoto mala'ikun rama ba su shiga gidan don haka zaɓa ko ka aje hoton mala'ikun rahama su ki shiga ko ka cire hoton da mala'ikun rahama su shigo shi ne ya ce latin hulul mala'ika mala'ikun rahama ba su shiga baitan kowane gida kaga baitan ya zo ni kira don haka da gidan liman da gidan malam mai wa'azi da gidan sarki da gidan gwamna da gidan jahili shi ne abin da wannan nikira ke fa'idantarwa gidan kowa mala'ikun rahama ba su shiga kowane gida fihi suratu wanda adda hoto kun fahimta wala kalbon haka duk gidan da adda kare in ka aji kare ka zama kare kai ma sai dai karnuka uku waɗanda shari'a ta yadda a aji kare mai fakun shuka kare mai fakun bisashe kare wanda ake farauta da shi dama iyakar sana'a ka farauta ba farauta ta wasa ba sana'a ka ce farauta to karnukan da ka aje saboda farauta wayannan su ne kawai karnukan shari'a ta yadda da su amma in ba su duk wanda ya aje kare kullun sai an ɗebi wani abu na ladarsa an zubar ga ƙasa za a ɗebi ladarka sallan nan da ka ɗiba a tussuwa a zubar saboda karin nan da ka aje baka zan kare ba kenan to haka duk gidan da adda kare mala'ikun rahama ba su shiga ba da daɗewa ba cikin sahih bukhari mun karanta hadisi mala'ika jibril ya yi alkawari da manzon Allah lokaci kaza zan kawo ma ziyara annabi ya ce ina jiran ka lokaci ya yi sai mala'ika jibril bai zo ba hankalin manzon Allah ya tashi ya ce to ni dai sani na da Allah da manzanninsa ba su saba alkawari mala'ika jibril ya yi alkawarin zai zo dole akwai abin da ya hana jibril zuwa annabi ya tashi ya diba na ya diba nan yana diba karkashin gadon Aisha ga wani dan kare dan kwaikwayo dan karami sai kira Aisha yaushe wannan ya shigo tace wallahi ban sani ba sai annabi sai an kafe yana fita sai ga Jibril ya shigo Jibril mai tsaye da kai yace karin nan da a cikin gidanka ai mu mala'iku ba mu shiga gidan da du'ar da kare to yanzu ku diba wannan gida ne gidan manzon Allah sannan manzon Allah ba shi ya kawo shi ba ba iyalansa ba a san yadda an ya shigo ba amma mala'ika ya ki shigowa sai na ga wanda ya manzon Allah gata da kaka aji kare mala'ikun shiga gidanka wallahi ba su shiga wala junubun hakan ga mai janaba wane mai janaba shi ne wanda ke sakaci da wankan janaba ba ruwansa da wankan janaba ba wai wanda janaba ta kama zuwa a jima ya wanka ba a wanda bai damu abin ya zama musu al'ada bai damu da wankan to duk waɗannan mala'iku rama ba shiga waɗannan gidaje rawahu abu dawud da wannan sa'i wa ibn hibban fi sahihihi ko sai hadisin karshe wa anil bazzar bi isnadin sahihin an ibn abbas an annabi sallallahu alaihi wasallama qala annabi ya ce talatatun mutane uku la ta ƙarbuhumul mala'ika mala'ikun rahama ba su kusantar su subhanallah na farko aljanubu mai janaba wani mai janaba mutumin da bai damu da wankan janaba ba wasa karan da mai maye wanda ya sha abin maye maye ya bugu shi ma mala'ikun rahama ba za su kusance shi ba wal mutadammiqu bil khalub da wanda ya garwaya wanda ya cuɗanya da turare wanda yake da kala duk waɗannan mala'ikun rahama ba su kusanta su kuma wannan hadisi hadisi ne sahihi amma wancan na Ali Abi Talib hadisi ne da ihi Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi don a kun ji ashe kenan sakaci da wankan janaba jama'a haka yake kamar sakaci da mi za mu kiyasin wannan babi babin da mun kayo sati biyu da sun ka wuce sakaci in mutum ya zo boli ya ƙi kama ruwa ko ya yi sakaci boli ya taɓa jikin ko suturarsa kun fahimta to haka sakaci da wankan janaba janaba ta kamma ka kiyin wanka to ka ja mala'ikun rama ba za su kusance ka ba muna roƙon Allah shirye da mu abin da na faɗi daidai Allah ya bani lada da ni da ku da kun ka saurara inda ni kuskure Allah shi gafarta mini ya shafe cikin zukatan ku yau kun gani mun yi wani babban bako ko eh mun yi bako mun yi karatu tare da wani babban bako sardaunan kano mai girma sardaunan kano tsohon gwamnan kano malam ibrahim shekarau lalura ta kawo shi za su yi wani mitin gobe insha Allah ta'ala to ya iso tun jiya don haka ya ce insha Allah yau da shi za a karatun yau kuma kaga yau ya ma rige ni zuwa masallacin duk karatun da an kai eh don haka muna roƙon Allah ya saka mishi da alkhairi taron da sun ka zo yi Allah ya sa a yi lafiya ƙare lafiya kuma Allah ya bada nasara ga taron kuma Allah ya mai da shi gida lafiya yana daga cikin manyan mu na arewa abinda muka addu'a Allah ya sa ƙara ma rayuwa albarka Allah ya ƙara shirin da shi ya ƙara shirin da mishi da iyalinsa bukatoci na alkhairi nashi da na sauran musulmi duka Allah ya biya abinda ya tsananta Allah ya kawo sauki subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk